ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أمة الإسلام عباد الله اتقوا الله تعالى فإن التقوى هي الزاد ليوم المعاد يقول تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية قال المفسرون لينظر أحدكم أي شيء قدم لينظر أحدكم أي شيء قدم لنفسه عملا صالحا ينجيه أم سيئا يوبقه أيها الناس إن الدنيا دار عمل لا جزاء فيها والآخرة دار قرار وجزاء لا عمل فيها وإن الآقل من جعل دنياه مزرعة لآخرته كم نحن مقصرون نبني لدنيا نتركها وننسى آخرتنا نحن قادمون عليها أيها المستمعون الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الكيس من دان نفسه هواها وتمنى على الله الأماني الحديث أيها الناس إن الكبر ينادي كل يوم إن الكبر ينادينا كل يوم أنا بيت الوحدة أنا بيت الدود فأعدوا, لا فأعدوا لي صالح الأعمال فأين نحن من طاعة الله أيها المستمعين الكرام فأين نحن من صلاة الفجر أيها المستمعين الكرام فأين نحن من بر الوالدين أيها المستمعين الكرام وأين نحن من أكل الحلال أيها المستمعين الكرام فأين نحن من ترك المعاصي أيها المستمعين الكرام أيها الناس إن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل لا ينفعك مال ولا جاه ولا منصب إلا ما قدمت من خير استبقوا الخيرات وتوبوا توبة صادقة تذكروا أيها المسلمين الكرام تذكروا يوم الأرض على الله يوم تذهل كل مرضئة أما أرضات تذكروا أيها المسلمين الكرام يوم الأرض التي تذهل كل مرضئة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم لا ينفع مال ولا بنون أي تذكروا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم أما بعد يا إخوة الإيمان جزري domin ranar alkiyama gabatar da aiki duk kankantarsa da nufin neman kusanci zuwa ga Allah ka makale a cikin wani aiki mai kyau la'allallah ya duba kai maka rahama sanadiyarsa kar ka zanna kara zaba a wannan lokaci kara zaman da baka lazumci wani aiki mai kyau ba baka da wani tanadi da kake wa kanka na aiki mai kyau ka zauna mutuwa ta dauke ka a lokacin da baka tsammani lokacin da mutum zai je lahira yana ya hasarata ala ma farratu fi dambillah wa in kuntu lamina sakhirin ko kuma an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi dambillah ko kuma na rai ta rika ambatawa ya kai to na shiga akuna cikin abin da na azarbabiya a cikin sa ban yi aiki ba ka tanadi wani aiki da zaka dawoma a kansa dan ranar da zaka girbe shi kai kokari ka makale da wani kyakkyawan aiki wata dabi'a mai kyau la'alla Allah ya kalle ka karka zan ranar da zaka cewa na'am Allah ka mai da ni duniya Allah in gyara aiki bi ma'ana yana cewa rabbana amattana sanatayn wa ahaytana sanatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil karka je ranar da baka yi aiki ba ka je ranar da ubangiji ta'ala dan adam ya haikaito a qur'ani zai rika ambatawa yana cewa rabbana ya ubangiji a mata nasnatain Allah ka kashe mu kisa biyu wahayat nasnatain Allah ka raya mu rayuwa kala biyu fa atarafna bi dhunubina Allah we get to perceive that we have committed a great sin on us Allah mun yi mummunan aiki a ban kasa fa atarafna bi dhunubina we do understand we have committed a crime Allah mun gane mun yadda mun sai da gaskiya na alkiyama mun aikata mummuna bi ma'ana farzina na aman salihan Allah da ya dawo da mu duniya mu aikata kyakkyawan aiki la ilaha illallah yanzu muke da dama hudu ba za ta yi magana akan wannan bangare na ambata na ce ibadallah ya ku bayin Allah ku sani mu ji tsoron Allah har matuƙar jin tsoro domin tsoron Allah shine asalin guzuri domin ranar alkiyama Allah ta'ala na faɗa a cikin littafinsa yana ba mu satar ansa don mu gyara me Allah yake cewa ya kuwa da kai imani ya yi wallazina amanu na'am ya yi wallazina amanu taqullah ya kuwa da kai imani ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku kiyaye Allah a wannan aya akwai ta hikima a auren malaman tafsir malaman tafsir suka ce ayan nan Allah ya abinci a ji tsoron Allah sau biyu tsoron Allah na farko ba shi bane na biyu ba bambanci tsakanin tsoron Allah ya ayyuhan lazina ya ayyuhan lazina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin sai sake cewa wattaqullah attaqullah attaqullah allati zakaraha Allah ta'ala fi fi awwal sura fi awwal al-aya awwalan kalmar cewar ku ji tsoron Allah a farkon suran nan ta sha bamban da kalmar wattaqullah inna Allah kabirun bima ta'malun ya zama gane wannan malaman tafsiri suka ce Allah ta yi lazina amanu kada imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin nafsun da aka kawo shi babu aliful mu'arafa bi ma'ana aka kawo shi nakira wata rai ba ta kowa ba ana nufin ran dukkanin wani mai wanda Allah ya dora mar shari'a nafsun wa dukkan wata rai falyanzur faltanzur tai dubi tai kallo ta duba gaba gare ta mana bimana ta dubi ma qaddamat li gadin ay ma amilat li yawm al qiyama masta'addat li qubulihi yawm al qiyama imma hasanatan wa imma sayyi'atan la ilaha illa allah rai ta dubi ka hararo da zuciyarka me ranka ya aikata me ka gabatar wani aiki ka rike wani lazimi kake yi wani ayyuka kyawawa kake a gaban ubangiji wanda kake tsammanin tsinka a ranar alkiyama shine fal yawanzur nafsun ma qaddamat li gadin sai ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah lafazin wattaqullaha ta farko bi ma'ana malaman tafsiri suka ce liyanzur ahadukum ayya shay'in qaddam wasu suka ce a'a wato attaqawal ula at-taubatu fi ma maba shine ya ayu ladin amanu taqullaha ay tubu ala ma fa'altum min al-ma'siya ya ku da ku imani ku ji tsoron Allah bi ma'ana ku yawaita istighfari kuna tuba saboda abin da kuka aikata a baya ita ce jin tsoron Allah farko wasaniya ta biyu kuma suka ce ittaqu ma'asihi a ittiqa'u ma'asillah ku ji tsoron kiyaye saban Allah bi ma'ana ka yawaita tuba tsoron Allah farko tsoron Allah na biyu a cikin ayar abin da take nufi shine ka kiyaye saban Allah in kai haka ka tsira kamar da ayan ta nuna haka Imamul Qurtubi haka Imamul Bagawi ya ambata duka a cikin tafsiransa Allah ta'ala gafarta musu ya ku mutane mu sani wa inna Allaha kabirun bima ta'malun lalle sana Allah khabirun ala wazin fa'ilun Allah mai ba da labari ne labarin Allah baya yankewa baya buya la yakhfa alaihi kafiyatun subhana ba wani abun buya da ke buya a gaban Allah shi yasa yake siffanta kansa khabirun mai bada labari mai hakatowa labari bi ma'ana wa husila ma fi sudur labarin Allah karkaji ana tattaro abin da yake cikin zuciyar dan adam ne a kawo shi gaban Allah akwai abin da ya buya sannan wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su ba mu labari na'am bakinsu tukallimuna aidihim hannayen mutane su mana magana kafafunsu su ba mu labari na'am fatar jikinsu su ba mu labarin kansu kuma zuciyarsu tana hannun mu wannan Allah yake bawa da ilimi lalle mu ji tsoron Allah inna Allaha kabirun bima ta'malun Allah mai bada labari ne cikin abin da muka zama na aikatawa a ranar alkiyama ayyuhan nasu ya ku mutane mu sani inna duniya daru amalin la dari jaza duniya ba gidan sakamako bane gida ne na aiki gida ne na shuka duniya gida ne ake shuka aiki ba gida ne na sakamako ba a sani wal akhirata daru qararin wa jazain ita kuma lahira gida ne na tabbata kuma sakamako yake kan biyo baya bayan Allah mu sani babu aiki a lahira lallai mai hankali al'aqila man ja'ala dunyahu man ja'ala dunyahu mazra'atan li akhiratihi duk wanda yake da hankali al'aqil wanda Allah ya ba basira al'aqil wanda Allah ya daura shi a dadai al'aqil wanda yake tunanin fata ya hadu da Allah saliman shine al'aqil na'am shine me man ja'ala dunyahu mazra'atan li akhirati shine wanda ya sanya duniya gona gonan lahiransa duniya ya cimfida ta ne gona ne yayi huda yayi sassabe yayi shuka ya sa taci ya yi ƙoƙari ya mata ban ruwa ya koma gefe ya yi addu'a Allah ka datar da ni la'allallah ya karɓi shukarsa a lahira la'allallah ya girba wani mawaƙin larabci yake cewa in ahasanu ahasanu li anfusikum wa in asa'tum fa bisa ma sana'u in kayi mai kyau na'am ahasanu li anfusikum kun kyautata a kawunan ku ne wa in asa'tum Na'am, fa bisa ma sana'atum in kun munanta akan ka munanta lahira babu aiki wallahi sakamako ne wallahu ta'ala alam bisawab kam nahnu muqassirun malace sautari nawa ne muka kasance mun yi wato mun yi kasa a gwiwa lokuta da dama nawa ne muka san mun yi kasa a gwiwa na banilu duniya na turukuha muna gina duniyar da zamu bata kai bai zama waje gare ka ba kam arabta min al-aghniya الذين بنوا وشيدوا قصورا والآن هم تحت الثرى يعذبون nawa ka sani daga cikin mutane waɗanda suka gina benaye an wayi gari yau suna ƙarƙashin ƙasa ƙasa ta kumbura su ƙasa ta fasa su ana musu azaba la ilaha illallah la tabani daran la taskunuha kada ka gina ginan da ba za ka iya zama a cikinsa ba duk wanda ya gina gida malamai suka ce sai an fitar da shi gawa duk mutumin da ya gina gida sai an fitar da shi gawa a gidan sai wani ya gaji gidan sai wani ya saye gidan sai gidan ya zama na haya wata ya zama hotel wata ne alasa mai saya ka gina gidan lahira malam yake cewa wato na'anu natrukuha nabani diyara wa na'anu wato natrukuha muna gina gidaje kuma muna bar su a duniya wannan sa'a kiratan نحن قادمون عليها وننسى آخرتنا التي نحن قادمون عليها من أبر اللاهرة وتزام قباتتا lalle mu shiga taitayin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa yi wazi sallallahu alaihi wasallam amincin Allah ya tabbata a gare shi yake tare sahabbai yake ce musu na'am alkayisu man dana nafsahu hawaha mai hankali alkayis mai hankali alkayis mai tunani alkayis mai wayo alkayis wanda wato yake da kokarin rabal tunanin rabal lahira shine alkayis shine man dana nafsahu shine wanda ya tara ransa ya rike ransa ya hana ransa abinda ransa yake bukata ya rike ta rike sha'awar kansa kan wannan kalmar ta fassara man ayar alqur'ani ubangiji yake cewa wato wato wa man kafa maqama rabbih wana an nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa duk wanda ya arsin zuciyarsa ya rike zuciyarsa ya hana ransa abinda ran yake da bukata na sabo yake cewa fa innal jannata ku sai da tun kuna duniya lalle ita aljanna wato ita ce gidan kwanciyarsa wato wurin makoncinsa ita ce makomarsa Allah ka san mana daga cikinta lallai manzon Allah ya faɗi gaskiya lallai alkaisu man dana nafsahu wa amila ba'da al-maut mai hankali mai tunani shine wanda ya aiki ya hana ransa abin da take so ya yi aiki da bayan abin da zai zo bayan mutuwa kai aiki dan me zai biyo baya marigayen mu da suka tafi ban fi su wayo ba wanda suke kabari ayo ba mu fi su kuɗi ba wanda suke kabari ba mu fi su tunani ba ba mu kai su yawan dangi ba ba mu kai su ƙarfi ba shi yasa Allah yake gadara da alƙur'ani yake faɗa yake cewa yace wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa riya wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikiza wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasan wa wato hum ashaddu batashan fa naqabu fil bilad hal min mahis nawa muka halaka ai da yawa mun halaka su mun kai su lahira ba ma halakar wato halaka ta azaba ba Allah nawa ya mika lahira Allah nawa ya kai lahira daga farkon halittu zuwa yau waɗanda sun bi ku ƙarfi ashaddu minhum batashan sun bi ku tsananin ƙarfi sun bi ku zunzurutun kayan ado sun bi ku ado da gaye sun bi ku jin daɗin rayuwar sun bi ku morewar rayuwar na'am nawa muka mika lahira suka dawo gunmu kana jin motsin dai a cikin su ne hal tu yusu minhum min adin aw tasma'u lahum rikiza ko kana jin sautin wani a cikin su bayan Allah mu shiga taitaye mu mitana da ranar alkiyama bayan Allah mala yake cewa wanda yake mutumin banza wala ajiz kashashe inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al ajiz kashashe na kashashe wanda wato yake kashashe a gaban Allah ranar alkiyama man shine wannan ya rasulullah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am man tamanna ala Allahil amani shine wanda in aka masa wa'azi zai ce akwai ranar tuba shine wanda tunaninsa zai rika cewa ai Allah ga rahaman Allah da yawa shine wanda ba shi bai sa lokacin tuba ba bai sa lokacin kokarin yin aiki mai kyau ba kullum ina da lokaci i have time sai na tsufa zan rike tarbi sai na tsufa zan yi nafulfuli sai na irin tsufa zan rike sallar dami sai na tsufa in rika zuwa sallar asubahi sai na tsufa in rika kaza sai na tsufa sai na girma akwai time i'm still youth ni har yanzu yaro ne wallahi tallahi manzon Allah yake cewa wannan shine wanda yake kasashe a ranar alkiyama kai wa Allah buri kuma baka gyara ba sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas ya ku mutane innal qabra yunadina kullu yawmin kabari yana kiran mu kowace lokaci haka malamai suka ce duk ranar duniya kabarinka ban san nawa ba baka san naka ba an riga an yanka naka an yanka nawa filin yana nan wannan makabartar ne ya ta kwashe mu ko sabuwa ta ta kwashe mu ko in an jima za a kai mu Allahu a'lam bi zalika hadha min ghaibi subhana wannan gaibin Allah ne amma wallahi al-kabru yunadi sahibahu kullu yawmin ma za ya kullu kabar mai kabari yake kiran dan adam da shi a kansa malamai suka ce kabari yana cewa me yake cewa wato ana baitul wahada ni ne gidan kadaitaka gidan kadaici kana da yara matanka hudu kana da yaya sun kai ashirin kana da yara matasa masu aiki da wato wato wanda suke kewaye da kai masu ma yan fada sama da mutum ɗari in ka fito kowa binka yake yi amma jiniya a kewaye ka gari kowa kai yake bukata to baitul wahada kabaruka yunadi ka ya ayyuhar rasul kabarin ka kiran ka yake yi me yake cewa ana baitul wahada zaka shigo ni kai kadai ni ne gidan kadai taka ba a hadan da kowa ana baitul dud ni ne nan gidan tsutsa la ilaha illallah imam al-ghazali ya faɗa yake cewa tun iya ulumuddin yake haka to magana Hassan al-Basri Hassan al-Basri yake cewa in an sa dan adam a kabari shi kadai man warauhu wato wato fa sala man warauhu wanda suka rufe shi suka tafi kansu me zai faru yace yatahawwalu jastul insan dan adam jikinsa yana canjawa ya transforming into three wato stages dan adam gangar jikinsa za ta canja gida uku ranar farko ruwan da ka sha a duniya da abin da ya rage ma na ruwa mai ɗan daɗi a jikinka a ranar farko Allah kabari yake tsotsa shi gaba ɗaya tas ruwan jikinka ya ƙari rana ta biyu idan rana ta yi kamar karfe goma sha biyu rana la'alla kamar yanzu na'am za ka fara kumbura saboda babu iska lokacin da ka kumbura za ka kai matakin da ka kumbura ka kumbura ka kumbura in gari asubahi ta yi za ka sace in gari waye za ka kumbura can wurin karfe biyu rana za ka yi bindiga in ka fashe ka bindige timban cikinka da ya rage tsutsotsi ne za su yi zama Allah zai halicci tsutsotsi a cikinsa zai su cinye ƙashin su cinye ruwan su shanye jinin su cinye tsotsar su cinye tumbinka su bi fatar su cinye su yi kare a jikin ƙashinka su ebe komai su kwakule shi gaba ɗaya ka zama su kelaton su rasa abincin ci sai su shiga ɓargon jikinka su fasa ƙashi su tsotse ƙashin ɓargon su kai shi cikin cikinsu su rasa abinci sai wannan ta ci wannan wannan ta ci wannan sai su koma ga Allah su zama kasa kai ma ka zama kasa sai ranar kiyama Allah ta sheka ana baitul wahada mi tanadi dan wannan ranar bayin Allah mu sani ayyuhan nas kabari yunadi yana kira mu kowace lokaci yana cewa fa'iddu li salihal amal kuma tanadi ni kabari ga kyakkyawan aiki kaman wani aiki da aka tare da dan kwanciyar nan ka makale da wata ibada ku nemo wata ibada ka rike ka kyautata zuciya ka rike wasu ibadu dan kwanciyar kabarin nan ba mai baka gudumawa ba a baka shimfiɗi mata ka bata bata bada gudubawar kulo na rantse da Allah abin da yake faruwa idan aka daure mutum a cikin makara aka saka a cikin mai likafani matan gida sukan bada atamfa a daure a daure a jikinka ko wannan atamfar in an dawo da ita Allah aka kai musu ba sa daurawa jikin mutum su aka rufe da shi aka kai shi makabarta aka rufe ka gane matarka yanzu ta washe ka ana dawo mata da wani ka asamfar na ran sai da Allah ba da ita suke ba sa daurawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aiddu aiddu li salihal a'mal kabar yace ku za ku mun shiri ku shirya min kyakkyawan aiki ya ku bayi fa aina na'anu min ta'atillah to yaya muke da da'ar Allah yaya me ka tana da da'ar Allah da biyar Allah aina nahanu min salatul fajr ya muke da yin fitan sallar asuba wa aina nahanu min birril walidain ya muke bawan Allah da bai iyaye wa akalul halal ya muke da cin halala yau in baka kokari ka gyara waɗannan ba baka da kwanciyar hankali a kabari baka da mai kwatar ka a wannan kabarin nan wallahu a'lam bisab ayyuhan nas mutawar Allah mutane innal mauta ya'ti bagatatan mun gani mun ji an mana mutuwa tana zuwa ba tsammani unexpected ba tsammani take zuwa abun abun tausayi yanzu nan zai shiga gida yanzu su magana da matarsa yanzu yanzu a ce ya tafi lahira yanzu ya kwanta bacci a bacci yanzu lafiyar sa kalau yanzu ya mutu sai dai a rika tambaya a makota me yake damun sa a ce da dai mun san yana da ulcer me yake damun sa da dai yana da hawan jini yanzu me ya faru babu abin da ya shafe ka kawai Allah ya kashe ka mitana dai wannan ranar أيها الناس إن الموت يأتي بغتة نعم والكبر صندوق العمل كما كسني كبر نن شيني أكواتن أيوكا با أكواتن غنغر جكين كبر غنغر جكي على لاتي أكواتن يرزي أقويش أيوكا ككوي دان شي أونا لا ينفعك مالك ولا ولا ولا ولا, ولا لا ينفعك مال دوكيا ba ta ma amfani a lokacin ba daukakar da kai na rike dan majalisa na rike kaza na yi sanata na yi gwamna na yi shugaban ƙasa na rike ofis kaza wallahi sai dai suna ka tafi har abada wallahi ba zai ma tasiri a gaban mala'iku ba matsayi da ka taka babu illa man qaddamta min kairin iya abin da zai ma tasiri sai abin da ka aikata na alkhairi duk kankantarsa mu rika dubawa muna gyara yanzu mun shiga lokacin da muka rude iya bautar kudi ake iya bautar dukiya ake yi iya bautar alfahari shine da dai mun manta wannan abin da yake zuwa mana idan zuciya ta bushe to dan adam bai samu rahama haka malamai suka ce kamsatun min alamati shiqa asan basari yace ababe guda biyar min alamati shiqai yana daga cikin alamar zama dan wuta tun a duniya abu biyar gwara ka ji su kai ka kiyaye su dan kar ka zama kana da na farko yake cewa jumudul ayn daskarewar idanu amma wa'azi ba za ka iya kuka ba wane ne zamani muke yanzu duk wa'azi ba sa ai hawaye baya sa zuciya ta fita ji idan hawaye ya bushe me faru ne kaswatul qalb awwalan na farko bucewar zuciya sai ta jumudul ayn idan zuciya ta bushe sai hawaye gagara zuba bushewar zuciya daskarewar hawaye tulul amal dogon buri na'am shekarar ka 65 tunanin cewa kake yi zaka kai 2046 nan ma zaka yi takara wai har ka fara tanadin wannan kudaden da aka wannan sannan la ilaha illallah tulul amal dogon buri waya ga maka malamai suka cewa na'am alhamdulillah wannan kenan saboda haka bayin Allah lallai mi tanadi wato istabiqul khairat mi gaggawa wannan kyautata ta aiki wa tubu tawbatan sadiqa mi tuba tuba wata take ta gaskiya tazakkaru yawmal ardi ala Allah ku rika tunawa bayin Allah ranar da za a buturo kai zuwa ga Allah dan qur'ani yake ce mana uridu ala rabbika saffa nam laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra yake cewa wa laqad jitumuna wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra bal za'antum allan naj'al lakum maw'idan yace wa uridu ala rabbika za a bujuro da ku zuwa ga Allah wallahi ba mai kai kansa gun Allah kawo kaza ai da karfi da karfi za mu ce za mu kawo ku gun Allah saffan sahu sahu sahu masu sallah su wuce sahu masu azumi su wuce sahu masu zakka su wuce sahu masu sadaka su wuce sahu masu taushin zuciya su wuce sahu masu yawan wato zumunci a mutane su wuce sahu masu biyayya su wuce sahu masu ciyarwa su wuce sahu masu salati a manzon Allah su wuce sahu sahu sahu sahu la ilaha illallah yace wa qad jitumuna kun ba zo mana an gama furada ai dadda wahidan talil wahid ɗaya bayan ɗaya za ku zo mana da loba wannan ne ke tawata tuma kan walla kuma ra'a zuhurikumu abinda muka tara muku kun bar a duniya an rabe shi wanda ya gada mu kashe shi ka bar gado wanda ya gada mu kashe shi ma ɗansa in ya gada mu kashe shi ma in ya gada mu kashe sai an rasa mai gado gaba ɗaya mun gada bayan Allah mu sani na faɗa a kutuba tazakkaru yawmal ardi ala Allah mutuna ranar da za a gabatar da mu a wurin Allah wace rana ce yawma tazhalu kullu murdi'atin alma arda'at ita ce wunin da kullu murdi'atin duk wacce take shayarwa tazhalu amma arda'at za ta yi watsi ta jifa da abin da take shayarwa uwa da soyayya ta kama ɗanta ta jifa da shi ta ga ai an busa kafin alkiyama وتضع كل ذات حمل حملها كل ذات حمل تضع ما ما حملت kenan wacce take da ciki kuma a lokacin sai ta yi barin sa ta zubar shi Allah saboda me saboda babbarazanar ranar in babu aiki bayan Allah mu sani la yanfa'u malun wala banun a ranar nan ba abin da dukiya zake amfani balle ayaye illa man atallaha bi qalbin salimin sai wanda ya je wa Allah yana da kyakkyawar zuciya anan gabar na zo da ita a cikin kuduba na yanke saboda kudubar wato ta hausar ta fi kullun da ita wato larabcin sai na yanke ta saboda lokaci imam al-qurtubi ya kawo cikin tafsir a cikin littafin sa tazkira fi hawalil maut wa umur al-akhirah yana mana bayani cewar ahmadul qarzi ya faɗa daga cikin salihan wato salafu salih me yake cewa na'am yace dalastu yawman min al-ayyam fa akastani sinatun fanimtu nauman saqilan wata rana na zauna bawon Allah ne daga cikin tabi'u tabi'in ina zaune a karkashin bishiya sai gangadi ya dauke ni da gangadi ya dauke ni sai na bacci mai nauyi fara'aitu ka anna alqiyamata qad qamat wan nasu yuhasabun yace sai naga da ido na kawai sai Allah kai ni lahira fara'aitu sai na gani kai ka ce alqiyama ta tsaya kawai na gani a filin alqiyama ga mutane nan yuhasabuna ana masa hisabi fariqun yumduna ila aljannati wa fariqun yumduna ila an-nar wasu bangaren mutane an kai su wuta wani ana tura su aljanna yace sai na bi hawan yan aljanna sai na bi sawun su sai na je na leka na'am ina leka aljanna sai na gansu suna cikin ni'ima sai na ji sha'awa ni ma ce ina ciki shi ba ce marko a kullun alkiyama ba wanda ya kula shi Allah ne ya tafiyar da shi ya je lahira ya dandano ya ce ina laikawa sai ga aljanna suna mora sun ce ina mani ne sai na kwalla musu fa na daituhum sai na kwalla musu kira fa qultu lahum nata ya ahal aljanna ya ku yan aljanna bimanirtumul jannata fi mahalli ridwan yan aljanna ku ban labari akbiruni ku ban labari ya akai kuka zama yan aljanna tell me ku ga min ya akai kuka zama yan aljanna ni ma zama fa qalu li yace sai suka ce min na'am mun samu aljanna ne wato bi ta'atir rahman wa ma'asiyati shaytan da zunzurutun biyayyar da muka yi wa Allah a duniya wa ma'asiyati shaytan da sabawa shaytan kaji abu biyu duk wanda ya rike wannan da izinin Allah sai ya zama dan aljanna Allah ka samu ma'asiyatu shaytan na'am ta'atur rahman sabawa shaytan biyayya a Allah na'am kyakkyawan aiki kenan yace mun samu aljanna da wannan yace sai na ji naku sai na juya sai tafi yan wuta na je babun albawan da ya kula ni masu gadin aljanna ba wanda ya mun magana masu gadin wuta ba wanda ya hana ni Allah ne kai ne dan in ga lahirar yace na je bakin wuta na leka fara'aitun nasa kad yu'azzabu wa yu'azzabun naga mutane ana musu azaba fanadaituhum ya ahlan nari sai na kwalla musu kira ya kuyan wuta bimaniltumun nara fi sukutin wa ghadabin min arrahman yaya akai kuka zama yan wuta me yasa kuka zabi wuta ta yaya kuka shiga cikin wutar faqalu li sai suka ce min wato mu dinnan ne wato bi ma'asiyatir rahman wa ta'atish shaytan wato vice versa kenan sabanin wancan mun samu mun zama ƴan wuta ne da zunzurutun biyayya a shedan da kuma sabawa Allah mai rahama Allah ya kai mu wuta laifin mu ne ba ba Allah bai mana laifi bai zalunce mu ba da na juya gefe na tsakanin wuta da aljanna fara'aitu aqwaman qad hubisu bainal aljannati wan nar ina kallon gefe na sai naga wasu mutane an daure su ba a wuta ba su ba aljanna ba idan ni'imar aljanna ta koro sai su ji dadi in Allah ya kona su kuma sai gefen jikinsu gaba ɗaya zama gaushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ni'imar Allah ta aljanna ta taba su sai gunye ni'ima ya bubbugo in wata wato wato tirin jahannama ya taba su sai gangar jikin su sai ya shanye sai ya kone sai ya zama gaushi sai nayi mamakin azabar da suke sa fa sa'altuhum sai na kwalla musu kira ko ba wa'annan mutane ne wannan fa qaluli sai suka yi waka ta larabci suka ban ansa suke cewa nahanu qaumun lana zunubun jallat وسيئات قلت وحسناتنا منعتنا من دخول الجنة وحسناتنا منعتنا من دخول النار وسيئاتنا منعتنا من دخول الجنة yace sai suka kwalla min kila suka ce mu wasu irin mutane ne lana zunubin jallat muna da zunubi wanda ya yawa zunubin mu yayi oba kyawawan ayyukan mu sun hana mu shiga wuta kyakkyawan aikin da ya yi duk kankantarsa a duniya ya hana a kai ni wuta munanan ayyuka na kuma ya hana ni a kai ni aljanna sai Allah kawo a nan shine ashabul arab au kama yuqalu kamar yadda malamai suke ambatawa na da lokaci da yawa bayan Allah ayi hakuri wato akwai mutane da yawa da suke yawan korafi akan cewa ana yin kutuba wai tana yawa ana bata lokaci a sallar juma'a an aiko sakonni ta hannun wato sakatarorin masallaci da wasu wakilan masallaci wai ana tsawaita hudu ba ko ana tsawaita yin sallah ana wuce lokaci dan minti biyar minti shida sai na rasa ma wani irin magana na zan iya gaya wa wannan mutum an ƙara minti biyar a sallah wai yana ƙorafi dan me yasa ba an ƙare ba ka ɗauka iya raka'a biyu ne sallar juma'a wannan mambarin na juma'a yau kutuba ta juma'a ita ce sallar juma'a gaba ɗayanta ma wallahi in kai magana a sallar juma'a baka da sallar juma'a liman yana hudu ba ko nafila ba a yi ka duba malikiya wanda ya ce mai hudu ba in yana hudu ba kai shiru ma baka da juma'a Allah baya santa me juma'a kutuba ita ce juma'a ba raka'a bi ba raka'a bi ka saba ka je ka kayar ka amma juma'a wa'azin da yake cikin juma'a ita ce juma'a haka manzon Allah ya karantar wai mutum ba shi da 5 minutes 2 minutes da za a kara a sallah sai ya korafi wai har ya aiko wa liman an aiko daya an yi biyu an yi ba adadi na yi tunanin da zan yi hudubar akan wannan sai ga bai dace ba wallahi rashin imani ne yaya za ka yi da ahalul badarin ka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta sahabbai ka ga yadda suka yi rayuwa ka karanta ya manzon Allah yayi kai kana tunanin akwai lokacin da wani sahabi tsaye da manzon Allah ya aiko masa hudubarsa ta yi tsaye wallahi inda kuɗi za a raba a ce mai masallacin nan ya ce duk wanda ya zo sallah a masallacin nan wanda ya gina yana da kujerar maka na rantsa da Allah gun liman din nan sai ya cika duk wanda ya zo sallah a ranar za a ba shi naira dubu ɗari na rantsa da Allah liman sai ya rasa gun da zai iya shigowa kuma in za a kai magariba ba za a tafi ba wannan ita ce alama ta nifaka in kana so ka ga asalin munafiki a musulunci to mai irin wannan ɗabi'an ne baka da hakurin minti biyar na an kana a sallah wazin ba damuwar ka bane baka ji ba ruwanka da Allah ya ce manzon Allah ya ce atazunnu anna anna zalika sayanfa'uka hunaka fil akhirah tunani kace wannan zai amfane ka a lahira wai an matsar maka wai an dame ka Allah ka samu cika da imani aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu ثم توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم